وصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurin amurkar ahli sunna jama'a wanda ke bulkar kada birnin da magaran jamhuriyar yau muna talata 29 ga watan muharram hijira shekarar 1443 wanda ya dace da bakwai ga watan tara 2021 insha Allah muna da cikin littafin ulul umara na Ibn Hajar al-Asqalani yau za mu darasi na 74 a cikin wannan littafi na ulul umara insha Allah kayan nan akwai tambaya ta farko cewa bayani da na yi a wancan sati da ya gabata na maganar halitta kayan yayi ko magana ko da kaya bambancinsu da bayan malis inda to yan wa wani bayani da ne na ga da shawara da kyau ta bayani ne akan cewa haka ne wasu malamai suna ɗaukan dukkan cinikin da za a yi babu kaya a kan bayan malasai da a cikin abin da aka hana cewa ga ka bayani albanin rahimahullah cikin silsila ke shi tsayiya ƙarshen wannan ruwaya ya yi bayani na bambancin wannan magana bambancin salam da bayan malasai da kayan albanin imam al-khattabi wanda ya samu sai fiƙe suna cikin kitabul buyu ya wannan magana haka ibn qayyim ma ke bayani wanda ya kuma daga cikin wannan tawjil akam ne ibn qayyim ya ka magana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba masu hankali hankali mai gano al'amurra yace bambancin bayu malis inda da salaf kamar misalin matacce da birai ne wanda kowa san bambancinsu ya ce gaskiyar magana shi kan shi ya bayani bambancin bayan malas inda da salaf mai ma'ana bayan malas inda bayanin da ake a cewa duk abin da kai na ciniki inda ya babu kayan a hannunka ya yi ciniki haramu ne bayan da waɗannan magabata suka yi wanda ya sami tautun akamu na bilu kamar haka sai suka suna na abu malik sun yi da bayanin magana mai ma'anar magana ya ta albani ya magana bambancin waɗannan ciniki guda biyu bai'u malas inda ta wani bai'u ne yake cewa wanda yake mu'ayyan ma'ana abu kaza na wani ko abu kaza na gidan wani ko bawa na wanda ya gudu a ayyana abin kai abu ka mallaka ba mota ta wajen wani inji na wajen wani gida na wajen wani nau ka saya mu yi ciniki wannan kayan na wajen wannan da kai baka mallaka ba kuma shi bagatun ya sai akwai ba sai da ba amma bayu an ce bayu masuf ko bayu ala zimma shine salaf shi salaf shi kurin wani ciniki ne ba ruwan ka ina zan kawo kurin ka ɗora mun zan kama kaya nau'i kaza an markace markaza ta don mirce da ina ce nau'in kaza na kaya muka yi ciniki da kai zan kama nau'in ka ba ruwanka inda hanya zan kawo ya kone ba ruwanka ko da za a sace ba ruwanka kurumin ciniki da kai za ka mun kaya kaza a jika kaza wannan suka ce bai'ul mawsuf ko abai al-zimma ba wani laifi kan shi suka hujja da menene kuma albani kan shi ta haɗa hatsabi duka zamanin sun kawo da rigi ba abu ce ba mun ci hanyoyi yake kan ibn qayyim ke cewa bayanin sa ayi yake shi salaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutanen madina akan wani nau'in ciniki wanda suke da mutanen sham sai mutumin madina ba mutanen sham mutanen manoma ne har yanzu a duniya suna cikin wurare masu albarka na kayan gona na noma a yanzu suka yi ciniki da mutanen madina da mutanen sham za ka kamun baɗi da kaka za ka kamun sha'ir ko zabi ko dabino sa'i kaza a yi ciniki ya biya shi ba a shirka ma balle ma a girba balle shi shi ya kai ma gaji bai bai mana saka shi ba shirka shi ma ba a yi ma shirka ba za a yi magana kaka in ta zo in ka shirka za ka mun kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu shi yace illa kun abin da ya kawo gyara da ya isko ana yi kun abin da ya kawo gyara yace in za a yi wani cikin a yi shi ala wazan ma'luf a ce wata ma'luf a yi sa'i kaza kuma lokaci kaza hadda dai lokacin shi ne kwanan buka masa gyara ya ce to idan ya halitta a yi ciniki alhali kayan bayanan ba a ma shibka ba ya ce har suka yi nufin haɓa harkar musulun har shekara biyu suke bari wata za ka mani kuma ya ba shi kudin kashe hannu da haka ya ce maganar kana son kaya nau'i kaza a wajena don bani kayan ƙarƙashin wannan kurin kai kaya kaza ne zan ba ba ruwanka ci wannan ba mai hana shi a hili yake halittin haka kurin kuma cewa kai tsaye kada ban kuɗi ma gaba ɗaya ba kada ban kuɗin wani kuɗin in je in nemo in soma ba ruwanka in soma da su kuka zo da su kana biya na kashe hannu ya ce wannan rashin binciken magana ta albani kano magana ta mai khatabi cewa rashin tsayawa da duniya magana suke halitta gaba suke haramta gaba ɗaya masu haramtawa ta bu tsayawa suka diba dukkan masalolin gaba ɗaya albani wannan raddin haka imam khatabi haka na ta ta shi bin kai mu tayi masu hankali sanar hankali sun gane bambancin magana ta abin lahiri ba bambancin akwai bambanci da haka kenan wani yin magana kan madogara mutum zai diba wannan za muku cikin wannan littafi na fiqh sunna na abu malik sahih fiqh sunna haka cikin sura sayyid albani karkashin ruwaya wacce na ambata haka nan cikin tawdil akama ka irin misalolin dan wa a takeice wannan magana da madogararta cewa cinikin kaya an masufu ne ina son kaya iri kaza na kaza kamun wannan ko da bakashi ya halitta kalkashin hujja da salaf kuna maganin wa'annan magabata suka wuce an ambata muku ibn qayyim ibn khatabi haka shi albani cikin zamani kama cikin malamai wannan shine magana kan wancan mai sai mas'alar na maganar ta yake cewa ina ga shi zan mutum ya rubuta in mance mutum zai mu tambaya ka yan kullum mu ci gaba da gatun gurin me son tambaya ka amince ya rubuta da hannu da kaza ya hira iya yanzu za mu tashi babu riba babu magana akan riba riba shi ta kuɗi da ruwa raba ya rubu ma'ana abin da ake ƙari wahalar da ya haramma riba Allah ya halatta ciniki kasuwa amma ya haramta riba bambancin riba da ribuhu ribuhu sai muka ce a hausa riba riba kudi da ruwa tuna magana kudi da ruwa wanda za mu ji hadarin shi to kuma shiga bayani menene ake samun kudi da ruwa ake samun kai riba a kan shi akwai abin da allah halitta kasuwa kasuwa ce duk da an ci riba amma ba laifi ba ne ba kuma akwai ababen da babu rufe cikinsu annabi ya jiro sababi wasu malamai sun kiyasa kan wasu ababe da farko kan wannan magana sai ya kawo cewa an jabir radiyallahu anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa munkilahu wa katibahu wa shahidai wa qala hum sawa rawahu muslim jabir ke ban labarin cewa radin amma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa maci riba shin akala riba wa mun kilo da wakilin shi kan bacin wancan wakilin mai kudin wa katibahu da mai rubutun mai rubutawa kaza kaza akai contable ko wani ne wa shahidai da waɗanda suka yi shaida eh mun shaida wani ya ba wani jika 100 zai kashi jika 110 kuma suka shaida ki dukkan suna cikin la'anta ya ce kun ga duka wannan ɗaya ne cikin matsayin la'anta mun ji wannan ruwa ta musulun duk da musulun ya kawo ce da bukhari na hawawu min hadisi abi juhaifa irin wannan ruwa ta jabi ta tsinuwa ga maciyin riba da wakilin shi da mai rubutun shi da mai masu shaida da aka duk ɗaya suke irin wannan ruwa da musulun ya kawo akwai ta cikin sayil bukhari amma ba daga hadisin jabir ba daga hadisin abu juhaifa din dai magana ce guda wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربع الربا إرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمام مصححه abin da ke wannan ruwaya abdullahi bin mas'ud ke ba da labarin cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce arriba ita riba talatatun wa saba'una baba ƙofa saba'in da uku ce mataki-mataki o zinin ta hawa katakoli saba'in da uku ne aisarwa ƙaramin darajarta ƙaramar ce a gama baba babba ƙaramarta ya ce misal an yanke rujul umma kamar mutum ya arin ƙoshi mana kwanta da ƙoshi aibu abu sai ce wa ina arba riba kaji kuma ya ce mahi haɗarin riba a riba ma mafi girman su irin dogon tulun musulmi mutuncin mutum musulmi ka ci mutuncin shi nan duk da mun ji girman haɗarin riba an gaya mana ƙaramin kaɗai kuma kasan babban kenan abu ila masha Allah ƙaramin ne kamar mutum ya zina ta ma'aikin shi kuma ya ce wanda ya yi shi kuma duka ribar gaba ɗaya haƙololo kenan cin mutuncin mutum musulmi don wannan yana karantar da mu kuma dama yawan mutunci a nasarar iya cewa mawakwatar da zuwa irji fi shahid wanda aka shi wajen kare mutuncin shi hada ne mutunci abu ne mai girman gaske kin da abin da ka zura mutuncin wani ba karamin laifi ba ne wanda a yau abu ne mai sauƙin gaske balle harka ta siyasa kana so ka kare wani yanzu ba wani ko aka baka kawowa za ka samu labarin da ba kata ba labarin da babu wani katakan shi ko rediyo ka za baka ce ba kowa na ya ce kurin kwashe-kwashe a gari ka ɗauka gaje ka watsa abinda ko da an gano ba haka ban da wuya a dawo a warware yawan hatsarin matsalar mutum zai kawo wani labari marar daɗi ga wani ɓata wani ko da ya gano daga baya abin wannan ba haka bane bai koma ya wurin shi kenan an zula kimar mutum har abada to layi yaunin ba karami ba ne ba da abin da za ka kaci mutuncin wani ka yi hankali da shi da abin zai kai zula mutuncin wani kaka diba bangaren duniya don ka samu ƙwara ko kaza ko kun karya shi ka zo ka mai ci mutuncin shi ka bada mai suna to layi girman hadarin da girma ne a wajen Allah baka tsira Allah shirye da mu kuma ji girman laifin riba yanzu kenan bayan jin wa'annan ababe na ya ma shimfiɗa wannan babe da haɗarin da zinihin na riba a takaice kuma yanzu zai shiga bayani akan menene ake samun riba a cikinsu وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بنجس muttafaqun alayh wannan ruwa ta Abu Sa'id al-Khudri abinda ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi'u dhahab bi dhahab kakku saida zinariya da zinariya illa mislan bi misl sai daidai da daidai dinare ɗaya da dinare ɗaya garam ɗaya da garam ɗaya wala tushuffu ba'daha ala ba'd kakku yi ta wata akan wata kai ƙari wannan dinare garan uku za ka ba ni ni in ba ka bi ta mai kyau ko bi da rabi shi ne yi ta wata akan mutu kakku ya wala ta bi ulwariki bilwarik kakku sai da azurwa da azurwa ita ma illa misilin bi misil sai daidai da daidai yadda ya baka ka ba shi haka wala tu shifu ba'adaha ala ba'ad kakku ita ma azufal kakku yi ta wata akan wata wala tabi'u minha gha'iban binajis kakku sai da azurwa da azurfal na da dinare da wanda bai nan da bashi bashi da kudi hannu kai ka bayan naka kai kuma sai badi ko ya gobe kai haka sai yana mana biye da hannu da hannu wannan muna magana bangaren canji canji masanya wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya وعن عبادة بن سامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفدة بالفدة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملم بالملم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وبارد بن سامت رضي الله عنه yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ذهب بذهب زيناريا ده زيناريا والفدة بالفدة أزرها ده أزرها والبر بالبر الكما ده الكما شعير ده شعير والتمر بالتمر دبينو ده دبينو والملح بالملح قشري ده قشري نعم منين أبني سنني زيناري iri-iri ne kalite-kalite ne nan za ana cewa sas kara dizu kara bentin kara har zuwa saman haka ko a nan darajar ba ɗaya bace akwai mai tsada akwai mai arha kalite ke su ba ɗaya bane an san da bambancinsu haka yadda ka san shi azurwa ita ma kalite-kalite ce haka sha'ir kalite-kalite ne hawa-hawa ne haka dabino ko a nan ma iri na wani iri hawa-hawa ne kowanne an san nau'in shi wani wani daraja wani wani tsada wani wani daɗi amma duk da haka aka ce ka a yi bambanci kurin haka shi a da aji kurin ba a bambanta da kanan su in kana so ka saya in baka so ka bari ka sa a canji a canji maka so a bari za mu ga a gaba yadda wani wakilin manzala a haibar ya kama zan Allah da biyu mai kyau da kyauki ne shi na haibar abin da aka raba ya kama shi abin da aka yi suna rabawa shi ya aiki annabi ya da gona haka sabbai suka yi a kama a kama ka shi da kula da kina da ya ka annabi ta duka duka da biyu na haibar haka suke ya ce a ya rasulullah abu na bada wannan guda uku wancan mara kyau a bamu wannan guda annabi ce a a bai halitta ka sai da mara kyanka daga wani daban ka zo ka sai mai ke da kuɗinka kenan hawan kalitan yasa to amma duk da kalitan daban daban ne kamar hatsi yanzu hatsi kan shi hawa hawa ne akwai shibra akwai zango akwai duk nau'in hatsi ba a yin misali in zan ɗauka iya cikin riba to su ma a can ababen akwai bambanci wani amma duk da bambancin kinsu kurin in kana bukata a canza ba a cewa dalilin nawa ya yi kyau ka ƙara maka na kurin hana kurin kun shi ta hana kurin to yan uwa wannan abin da annabi ya jero sai ce yi wannan ya ce zinari da zinari azurwa da azurwa alkama da alkama sha'ir da sha'ir dabino da dabino gishiri da gishiri ai daidai da daidai kuma hannu da hannu amma sai ta yi fa'iza talafata hajjil asnaf za ce zinare da zinare to zike na ɗaya zaman to zinare ne da azurwa abin zai bambanta ko ya zaman to alkama ce da sha'ir abin zai bambanta ko azurwa ce da sha'ir zai bambanta ko zinare da sha'ir zai bambanta ko da bino da zahab ko da bino da gishiri tunda jinsin ya saba to idan jinsin ya saba a cikin abu sharaɗi biyu ne a wani iri ɗaya ne matsalan bai misalin kuma yadin biyadin daidai da daidai hannu da hannu amma idan ya zamanto abin irin ba iri ɗaya ba ne ba a nan ya ka ɗauke sharaɗi guda na misalin bai misil ana yi ƙari amma da sharaɗi kuɗi hannu magana ke ba a bashi ba a bashi kudi hannu za a yi ko ka amsa ko ka bari duka wani abin da aka jiro ta yanwa wannan kusan ijima'i ne kuwa sun da aka matsala da take gittawa wannan za mu ga abu shidda ne aka ambata mahi yawan jamhurin malamai suna kan cewa waɗannan abin da aka jiro ana kiyasin wasu ababe da suke da kama da su ɗan zahiriya suka ce la abin da manzan Allah ya ƙayyade na riba bakin suke nan ba ƙara kone a kansu me suke ni a kan wani kinan su ɗan zahiriya naira da naira sefa da sefa sefa da dolar kuno wannan ana yi ƙari da ƙari ana yi kuɗi hannu ana iya ƙari ana iya duk duk suke na ƙarfakon gaba ɗaya kayan sefa da naira ko dolar sun tashi a wurin zamani an yi fulus an yi fulus wanda wani yana ga wani aikon wani ɗanwa a harami iya adda iya fulus fulus fulus fulus fulus sai ba larabe shi ta balaga aka yi gane abin da yake nema shi balaga ya gane fulus ai balaga su mai fulus kudi ne wannan kudi ne sai shi balaga mai kalle shi kai ma na gargima wata gargima aljanna ta ce aljanna ta fulus fulus fulus fulus fulus kun shi a wasu kudi kun kudi ke sabon a harami ga kabawa ka shiga kabawa balaga mai ce haram haram alaika aljanna wannan aljanna ce fulus fulus fulus fulus yayin shi kun shi kun fulus kudi kuran karfi ya janna man gatsar tsare ga wuta ta kai an ta an kata da wannan ku furzga furzga Allah ya furzga to shi ke malami aka yi gani a da yake ya yi ta fulus fulus to fulus wannan nau'in kuɗi ne wanda aka yi da ƙarni ba lokacin babu ba ake da zinana ko azurwa wani ƙarni nau'in ƙarni ta kula ake yin kuɗi da shi to a wancan zamanin malamin samu sabanin shin akwai riba a nan ko ba riba an jima da ko rigima to a ƙarƙashin wannan mas'ala yan zahiriya inda ba zinare ba ko azurfa ko wannan a cikin kaɗai maganin kuɗi kuɗin ba su babar ba ko ina duk abin da ka sai da gada maka sai da kuɗin ba da bacin ɓangare abu hudu ne ko ɓangaren kuɗi ke da abin da ba zinare ba azurfa ba bai babar ba cikin shi a wajen zai a wajen jamhur suka ce a to matsalar da aka samu in su jamhuru sai ake da kiyasi kuma yi suka raba hanya menene zai ci kambacin waɗannan ko suka ce a dukkan abin da yake kai ma'alwazan wa ta'am duk abin da za a auna da tiya da mizir kilo tiya tiya ake ko zaka zaka ake auna shi ko kuwa abin da ake auna shi na auni ne kuma ana cin shi abinci ne shi ne duk ina abin da za a auna kuma abinci ne ko za a auna da sikeli ko za a auna da abin tiya kuma iya da ci abinci ne duk kuma mai a ciki wannan a ɓangaren wasu suka ce kuma a a cikin waɗannan kinma wasu gawari sai inda ya zamanto an samu abu uku abu kai matace abu ta'am daya kamar malikiya an samu ta'am kullu shikenan an samu an dai abinci ne kuma za a ji shekara shikenan kare suka rabu da kware rabuwa iri da hanya wajen kiyasi da kowa ke yi sai akan magana kuɗi suka ce abinda yake su jamhur cewa suka ce a na kan magana ne aka ce za mu ce malikiya da hanaf malikiya da fatawar shafi'i ta horo kuma ba ta baya ba akan cewa in dai abu kuɗi ne in dai shi mutum a sarrafa mana a samaniya in dai kuɗi ne to duk ɗaya ke da wata abin da ce kuɗi ne iya matsawanci abu saboda suka ce a sai ma'alwazan kai dai abu ne rigima ce ta zo shigo an aka shigo kiyasi gaskiyar magana wanda maka aure wannan maganar domin suna da a yanzu na masalolin maganar riba akan wa'annan ababe da wani abu ne malai magabata sun yi magana duk da jamhur suna kan kaza amma me ya ka samu ka sa wani malamin sunna kuma malamin yau aziya ka irin wannan fatawa ya dauki wani abu da rike sai ga usan ne ma sama su kawo ya ka huta makon ga da man ka huta shi kurma kana da yana kira ra'ayin murju kinan mutum ko da ran da ya dauka marjun arin jaye shi baka hukunci da kawunce ko jahilci shi aka haka ne tsaya hatta zamanin yanzu da yazo an wa madrasi da aka yi na malaman zamanin ta zama da Saudiya majalisar fiqi na Rafida an kawo na masala hatta na Rafida na na ta hatta kibar ulama na Saudiya akwai malamin da ya ce a shi ya bai cikin wannan ra'ayi bai goyon baya a gama riyal Saudi ko dolar da wannan arzuwa ko zinariya shi ya gama baruba cikin su malamin zanen ne cikin wannan saudiya ce ko da sai aka ra'ayin wannan amma mahiyawa suka tayi akan cewa ɗaya suke kina maganar mas'ala mas'ala ta ijtihadiyya ijtihadi domin menene suna magana manzo Allah ga me yasa a wancan zamanin cikin wasu shekaradi ai manzo Allah ya suko akwai abawa da yawa masu daraja amma ya kayyade waɗannan ababe me yasa kayyade su su masu gan wancan wancan magana me yasa kayyade su da ka sauran ba yanzu misali kowa san lulu ya yi zinare tsada in daraja ce ko ko zabar jadi wani masu suka su amma annan biyu maganar ba cikinsu ba da ce akwai babu kuma kowa da ba da ba cikinsu don suna abu ne mai daraja mai kima amma babu da ba a cikinsu kuma masala ce dai me yan wa a takaice abinda mun zai ke samun a yanzu inda rigimar ta zo wanda malaman zamanin ce madan saudiya haka majalisar fiki islamu alfiki na duniya an zama kan wannan mas'ala ya za a yi da wannan dolar da naira da sefa da sauran kudi an na kadiya na kudi wannan akan masu ganin cewa samaniya ne suka rinjayar da ra'ayin suka rinjayar da ra'ayin masu cewa kurin illar a kurin kudi ne don hata a cikin mazhabici akwai masu ganin ya akwai wazan kama maza a nabila suna kan cewa da wazan don kurin ya yi bai zama bai zama a cikin bakon shi ya akwai wazan in za a auna abu abin nan za a yi auna shi hata ina ga usamin ne haka wata zama da misali suna ga misali yanzu don ba ɗaya bane misali yanzu nijar misali muna da sefa akwai kudin takarda akwai na ƙari sun yarda kan cewa idan ina da jika guda ta takarda in za ka ban ta kare yana iya cewa ka ban sha ɗaya ko ka ban tara ɗin ba ka guda tun da bisu miye a nan tun da ba jinsi ɗaya ba ne suna ne ya zo ɗaya an gama kuɗin ƙarhe da na takarda su zo ɗaya suka ce a kur a nan babu da ba irin masu canji su ce ya ka zan baka canji amma ya ina ba ka rage mallaka goma zan ci riba da zan baka canji zan baka jaka ba goma ya ka amince ƙarshen wannan akwai masu ganin kamar ta usaimin ya ciki masu ganin cewa ba la'i ba ne ba amma kuma mafi yawa suka ce a shi ma raba ne shi ma suka ce raba ne wasu amma kuma suka ce a ba raba ne ba abu da malamin zai magana kai a kawo shi kenan kenan kan wannan mas'ala kenan idan aka ɗauka wannan sai suka ɗauke su mas'alar kuɗi na zamani yanzu shi ne aka zamana sai suka ɗauki ɓangaren malamai na can kahin rigimar naira dolar ta fulus a kai kuɗi wanda yake ba na a can an yi fulus kuma wani kuma suka ce mai kamar kan takarda shi ake za a sa takarda ko a sa kima kaza duk wancan a wancan zamanin akwai su to kenan a yanzu ya suka ɗauki ɓangaren fatawar masu ganin kurin ba magana wazana ko kai da kurin kurin shi kuɗi kurin in dai abu kuɗi ne suka ce duk matsayin su ɗaya wannan fatawa ita ke da rinjaye a yanzu malaman zamanin zamani malaman saudiya na na na rabita na san fiki duka suka rin suka dauki ra'ayin bangaren asamaniya karkashin wannan fatawa ta su kenan duk abin da yake kudi ne naira ce dolar ne in ma menene kurin ba a bambanta ɗaya da ɗaya duk ɗaya ne ba akwai riba a ciki baka ban jika goma baka sha ɗaya to a cikin wata hiyar suke kuma sai wani gamsu sai masu rayu suka ware eh an ji haka ne duk da kuɗi ne amma idan kuɗin ƙarye ne idan takarda suna ne ba jinsi ɗaya ba ne ba sai suka toge in na ƙarye takarda ne kenan a nan an kai ƙarye ba ci yanci ba a cikin misala ta kiyasin malamai to yanzu ya matsa kenan tun da abin da ya ce mu tun da musamman matsalai jamhuri ne ko abin da aka ra'aka rinjayar ne da musamman magana na kaka ji wata ranar malami ya kama magana kika tuhumar shi cewa ko kahuri ne ma ko ya bar sunna gaba daya na an sama karatu sai abu mun ne jika katun gumi haka ina da ina da bidiyo ke na gumi har misali gumi tana kanta kan masalar ba yace babu ruba naira ya tsaya kan ra'ayi ce babu ruba naira me yasa kan wani abu su ya kawo musu gurba ta kawo cikin cikin ta malikiya ya kawo ta masalar ta malikiya cikin masalar hadisi kanta ya ce kiran kudu wani magana kiran babu riba a naira da dolar haka ya tsaya ka yi ta bayanin shi a ciki hatta tafsirin shi wanda ya karanta tafsirin gumi cikin surar bakara ƙashin aya mai magana a kan kan riba kuma ya kawo magana naira da dolar magana babu daga ba suka sake buga littafin suka sake suka cire magana ba suka cire ta aka cire magana ba ba shi cire ta ba wajen bugu aka suka ya saba da ra'ayin jamhur sai suka cire wannan magana amma duk mai na harkar suka ina da shi bugun harkar da aka na na na mai kace na abdul asan rabdul azhan tafsirin farko da kayan a shayin magana akwai magana kuma yayi ta babu ne babu bai ci a naira da da dola kan wani abin da ya kawo ya ce idan wannan ababe ya kawo su dalilai wanda tito kenan ganin a yanzu da zamanin yanzu kurin malamai mahi rinjaye sun rinjaye da ra'ayin naira da sifa da dola duk riba akwai cikin su shine haka jamhur mai yawa akan haka suke amma wai abu ne mai wai kaka dauka wai wani ya kama magana game da dauka wani abu daban fahimta ce ko rinja da wani bangare aka wani bangare ko daga baya ya yi janye magana amma dai akwai magana da jimawa akwai saƙani wajen magabata da jimawa kan mas'alar in ba azurfa ba ko zinari akwai saɓani amma mun ce a can da ke ma jamhur mahi yawa su suke kan cewa da kuɗin sefa da naira da dala duk akwai ruba ciki wanda ba قومي انت لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه eh wadar ma babu ibn riba kashin ayoyin riba ne gumi magana kansu eh cikin cikin radul azhan kuma akwai bidiyo ke shi zaka ne ina da bidiyo ke musa ina da bidiyo ke zaka a cikin rata inda ke wannan bayani na masala wannan abu ne Allah gafarta musu Allah alam da wannan wannan kuma kada ta rubuta wannan ba shi zama muna magana yanzu magana malaman ba ta kama dogara kan abu ba abin da yake waƙiya ba na kaza ne shi dai wai abuna magana wai musan da magana magana ce ta jamhu mahi yawa akan haka suke kwano abin samun kira na magana don abubuwa iya da kyau a makaranta don abin iya wa kana watan wani malami yana magana na gamu ka ta cikin jauna ganin wani saudiya akwai wani malami da ya ƙi yarda da ra'ayin a ce ɗaya suke ya ga akwai bambancin me matsalar da aka samu ɗanwa daga ba abin ƙara lalace daga ba ƙwarya sa matsala sai da farko ake ce ai ita naira ko sefa ko dola sai tana daidai a kuɗi tana misali tana daidai da kiman zinare kaza da wani kuwa ne naira sefa dola ya ce kana da ajiye kuɗi na zinariya kilo kaza kuɗin kenan kuɗin ku iya dogara da wannan zinare ku azurta ku don zinare har yanzu ba mai ce ma da su gaske magana domin ana yau misali su ce mai muncin an kace da suke yau ana yi warwar gari a ce duk sai fa ta koma zero ta koma banza sai ka ko ba yi ana yi a ce kullum naira a taɓa yanzu a ce naira ta koma banza ka aje banza ka aje ko an wa azuwa ko zinari haka sai suka ce kinan zinari azurwa zaman kan suke kuɗi mai zaman kan shi me yasa a yau ne bidima masu kuɗi masu turawa amurka ai da haka ake tahiya hatta bankuna kowa sanin sefa naira waye ana buga mata daidai da ƙarfin arzikinka na zinari kaza a banki kaza sai aka waye gari yau da gobe abin tattalin arzikin amurka sai aka tsirin jari yanzu gurin ya aka ajiye da wannan magana ta madogara ta zinare ko azurfa ta kuma wani kiyasi na khayali eh kaza ta kurin na bruskin wannan ai shi ne shekara ta dimin on sai kasar sai ko kan sai wani aka wani abun shi cikin tattalin arzikin duniya wanda kowa ya zube a lokacin wasu ba su zube ba China tana cikin na gaba gaba haka zai China ta kowa malakar zinariya da India India China China India su yi kowa malakar zinariya zama su da zinariya azurwa suka zama kansu da abin da aka yi na su su girgiza ba su girgiza ba don suna da madogara ta arziki amma Amurka yadda ta yi haka shi ne sharoda na alamlota na alamai yake cewa duk ci gaban mu Amurka ta wasa hankali mun yi wasa mun ajiye hankali mun dogara da Amurka an dogara da banza mun dogara da iska aka dogara da iska ba dala ka ne iska ce ko hayaniya ce bursu kaza karam ne kaza kudi na ka babu su aji babu su aji yace duk cikin wancan lamu cewa mun yi wasa da hankalinmu kullun sai na ka ake kullun kima kaza gida kaza bursu kaza ya kaza hili kaza da ya hada wuf kullun babu komai ne shi wasu ka mutu masu kin sa kashe su Allah rama ka suka mutu mutuwa kun kin sa kashe shi ya kare lokacin da ya kare gaba daya ya kare ha abada wallahi kenan a ce kenan a gama a hili ne a ce azurwa da zinare da naira rota duk ɗaya suke gaskiya matsalar tana da girma muna zuwa kenan a takaice wannan masa'ala ce uwa da take dai da rigima amma mun ce muku ganin zama wuri guda ka a yawon haka mutum aka tsaya kunan wannan masa'alar suka ce shi kenan aka bar su guda da zinare da waye sai suka ce a duk ɗaya ne haka dai jamhur suke kan shi Allah wa'ala maganar ta je ka ta maganar jagwal idan mun dauki wannan ruwaya don zai ta jigon magana abin riba idan aka ce wannan abin da annabi jiro zumuna magana kudi ko to su ma magana kayan ai ya kawo bayan zinare ai ya ce a a ruwaye ya kawo maganar albur bilbur sha'ir bil sha'ir su kuma nan guda hudu akwai suka tsaya su ne kurin za a iya cewa riba ne alƙashin wanda suke nan babu a hatsi babu a dawa ta kaji da magana da shi a hatsi ma to kira markiya ta tuna tuna hatsi abinci ne ana aunawa da kira ta kiyasin shi da sha'ir da da biyu sauran sun da ana auna shi kuma ana ajiye shi kan shi malikiya ta tsaya kan cewa da ɗaya yake da wancan to wannan a nan abin shigo wanda su ce akwai a rijiyon su ce akwai hal a tattasai suka ban hanaf zai kesi na kai an ce to yau tattasai mana ji shi ko ga rogo har rogo ya tashi ko zakka akan kiyasi na wasu malamai abu da yau to an suka suka samu rabuwa wani ce ko wani ce ba wannan nan kuma abin sai ya fadi ya mutai ta karanta hakan shi a ciwo wajen ababen da suka shiga cikin riba a wani suna annabi jero to su sauran malamai sai su kiyasin duk abin da za a sai suka abu ku suka abu ku gama in dai abu za a auna kuma ko awo na yauni ko na sikeri ko ya ɗanɗano shi ne yake da riba ƙarƙashin wannan kenan su ma jamhur sun yarda abinda ko da abinci ne in dai ba aunawa kurum misali zo na yalo wani abu da ba auna yana abu da abinci ne wanda ba auna shi ake bada mizir ba auna ba ake da wani kenan ko da abinci abinci ne bai cikin a maganar ba wannan jamhur akan haka suke da abu hanifa ne kace da abu in ma in ma salata ko da abu hanifa ko salata ko da kamar zakka salata salati shi abu hanifa har salati da da abu ne ka samu kasa shi tattasai tumatir duka duka da wasu shi kun ce duk abin da aka ɗauko dole sai cin kaza to amma sun ce mu mun yawa kace a dan abun an auna kuma abinci ne kenan akwai abin da iyawa za a ci kuma ba auna shi ba kenan an gama a uku suka ce zaman to an samu kai za a yi aunawa ko a na wani kuma iya dan dano ana cin shi sai malaka suka ce da abin za a ci kuma za a aji akwai zakka a ciki akwai riba a cikin shi to wannan magana ta wannan abin da aka jiro na abinci iya magana jagwal amma wannan kowa ya da ha magana mota da mota jagwal inji da inji gida da gida akuya da akuya rago da rago raƙumi da wannan babu riba cikin suna babu wanda ya hana in baka raƙumi uku kaman biyu da zaɓar magana kan shi ko ba ina da akuya ta ƙatuwa kamar yan awaki biyu in baka ita wannan bai ciki bai da wannan ko su bisa kawo na ciki su jamhur bisa kawo bisa kasa ciki ko akuya ko rago balle magana mota da mota salular salular wani taka kamin tuku cika min kaza wannan bai cikin rubuta dama ba wani magana kan shi wannan magana jagon bai ciki wannan shaka suka ce na kawo ciku warawa ba kenan magana a wannan abun min sa'in wace magana wannan abun kwara da sunan shidda abin annabi ambato to wannan shiddan sai dai abin da ake kiyasi da su kenan shine riba take ciki amma abin da ba ya kiyasi da wannan guda shidda da ban ba magana riba cikin su yanzu ma gani riba kan wani abu to an mai kiyasi da wani ɗaya shidda wannan ɗaya wannan shidda an maganan kuɗi ne ɗayan biyu an mai kiyasi da zinare ko azurwa a ce iya riba cikin shi in bangana abinci ne a ce mai kiyasi da hatsi da gadawa gada alkama ko sha'ir ko dabino ko zabi shi ne aka ce iya akwai ba ko gishiri karin abin ko Allah a ta gishiri gishiri ba ya ciki shi wani masa ɓargin shi gaggar gishiri gishiri ba ya ciki a guda shi da ɗanin mai shiru shi ma ba a yi tiya tiya ɗaya tiya shi na hili yake amma sauran ababe wanda ba wannan guda shidan ba ko na ba a kiyasi da su babu riba a cikinsu dinna ka amince kana ba ni biyu in baka uku kana ba ɗayan baka uku dinna maka amince maka wannan kuma ciniki ne ba laifi bane ba wani an sa wani abu da ke magana wanda yake da riba a cikinsu waɗannan guda shidda da abin da aka yi kiyasi da irinsu shi ne kenan azhab bi zahab wal fiddatu bil fidda wal burr bil burr wal sha'ir bil sha'ir wat tamar bil tamar wal milh bil milh wannan shidda sune nan su a kansu kuma da abin da aka yi kiyasi a kansu kamar da ya gabata dai sun yi kiyasin kudinmu da tun da kudi ne ana kashe wani wane ne aka yi mai kiyasi da zinariya da azurfa aka yi mai kiyasi kuma da bangaren abinci alkama da sha'ir ko dabino ko da abin da ke kama su da bishiyar da ke kama da su shi ma akwai riba a kan shi a ra'ayin jamhur ya kawo da kudi kun ta ka ba na kudi kana duka dinda ka yana shi ba magana shi da dide ko ka ce wannan miliyan ɗaya taka miliyan biyu ko kurin ga taka kun gaban ga mota biyu taka ko ga da inji da mota duk ku amince da yin wannan shi ba da bakan shi kasuwa ce kurin wannan ba mamman ba mamman a kan shi ko inji biyu da inji ɗaya wannan shi ba ma ba ma rigima kansu ba wani rigima kansu wannan inji da inji da salula salula salula biyu da ɗaya gida biyu da gida ɗaya kamar gida na kama gida na biyu ba da yin kuma amince to ana wa abu ne kuma ya ta bincike ɗan wa almajirai a ta bincike matsalolin a littafin malamin na fiye duka ga duka hata maganar polis duk mutum a ɗalibi je bincika ta matsalolin ta ci aka fara ta kayan aka wani naira sai fa a kan mahara ta kan polis da sauransu kuɗi na da aka yi ba a zura ba zinariya ba kuɗi ne wanda nau'in karya ake yi da su a kan shi ya gumi magana kan karyan kan nuhaskin الله بارك مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال wani shi ne wacce kan alama ne balle ya bane magana a Najeriya aka ci a kan shi balle ya bane Allah ya rabu da kawo da magana ta ruba kawon ababe aka mai ca ba Allah shi ne aka yi rahoto ke shi kuma babban mai magana amma ta shi da ya da girma ba aka magana ba aka barta ba ta yi ba ai ba kan ba mata ba da irin ta balle ya bu to duka dai Allah ya gafarta mu kowa Allah ya dora makan daidai ɗan waɗannan matsaloli mutum kai sa kan shi lahiya ba saɓani ba akwai babu kuma kai ba shi ka huta ba ko duk magana ce eh an ce ba ba a ciki wane wane lahiya kaka ci ba ko ka huta ko ka ka huta ko ka huta yawo amma ka shiga matsala shi ne matsala ka shiga ke tsammanin eh akwai zaɓani kai kuma ya kuma na waje kakka shiga abin ka wuce gona ɗaya kuma akan mai yawan ra'ayin kakka wuce gona ɗaya kan shi ka san da kenan akwai wata malaba akwai wata madogara a wajen wanda ban irin wannan ra'ayin kaga neman kaman kaburta shi ko ce ya saba Qur'ani da gaba da sunna gaba ɗaya karara wata fahimta ce ko da kuskure ya ce ra'ayi marju baka mutum hukunci wani abu da ba kai shi na ce wannan ra'ayi shi an rinjaye shi nan da kan ra'ayi ra'ayi na gashi ko da an rinjaye ni amma ga ra'ayin wani haka malamin suke aka ce ga ra'ayin wani amma ra'ayin wani an rinjaye shi wanda ka suka rinjaye to kenan wannan abu abin da ba shi ba kai shi kakka shiga ya lahiya kakka shiga zai shiga cikin sabani سي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله تو كده زي منزو سا وان ابن ده يجيرو مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وانا ابن aka jero guda shida a saida su daidai da daidai kuma hannu da hannu shi ne sharaɗin ƙashin wannan yake da maganar yanzu masala 'yan canji 'yan kasuwa da kano da nan tun da ya za a yanzu misali da ɗan canji ya baka naira a kano gaba ce fa kan wannan bi halitta kan cewa kuɗi ne ya hannu da hannu tun da kayar da naira tana matsayin wannan abu a wannan matsayin in aka ba tara akwai da ba a cikinta kenan ba a sai da baka ban naira baka sai fa ya hannu da hannu baka zuba man naira a can ta miliyan nan ba ku sai fa kuna ji ku eh in dai har mutum ya yarda da da kuɗi suna matsayin suna matsayin wancan to ga matsayin su illa abu ɗaya ne kamar cikin tawjil akam na shafi bulugu maram sunan na dai basam da magana da ya kawo ya ce akwai hanya ta kuma mawuta za ta ɗan canji ne misali a nan garin kake so ya baka naira a najeriya kai da tsabakinka sai a yi lissahi yanzu a nan nawa naira take kaman ka sai naira ne a wajen shi naira ya baka takarda shaida ya baka naira ta kaza ta miliyan goma ka yi ka bashi miliyan goma yanzu a can wakilin shi ne sai ba naka wasu naga kan haka akwai kowa eh akwai wani kaman cikin ya kawo magana kenan an ka bashi kudin tunda a can kai ma akwai wakilin ka a can kenan naman ka bai a tashi a can sa kenan akwai ha ala ya kai abin waya ne ana iya kai tsaya ka ko a ce ma a kwanta ma za ta ba eh ha ƙarƙashin wani suke cewa wannan za ka zo a yi hatta transfer na kudi na kudi da ake in ka ce duk wani matsala take akwai ba samu wuta akwai matsala ba a harkokin zuwa an za ka zaka kudin ka ne su fati za ka transfer ke wata ƙasa za ka ɗaga misalin da yamin an ka ce na abin da kenan yanzu ba ba transfer go ta wasu ce a nan mita transfer yake yi gannan wakili ne a nan kudin ka bashi ka bashi kudin aiki ne ka bashi kudin gidanka ne aiki aiki kudin aiki ne ka biya shi a nan kudin aiki ne ka bada na transferakin kudi a wani gari da bada nan ba ke shi na kudi ne kudi na bada wani a tacin da kana kama gane na magana transferakin kudi inda yake da kama magana na magana in kudin ba da misali sefa da sefa ya ce bai da magana kamar a ce kudin kuma ba ɗaya ne ba sun zaɗi kamar zaki zaɗi rasha ko amurka dole ne nan ne ke cewa a yi canji a nan a ba da takarda ta canji na canza maka kaza kuma a can wakilin shi ba da kamar wani garanti ne gare ka da ya baka wani takarda ta dolar kaza ya ce da maka kamar shi ba in so a can a ɗauki kuɗin amma in kuɗi ne ne bai matsala da yawa kun shi kuɗin kuɗin aiki ne kun gaba shi ba kiran canji ba canji ba ne ba kuɗin aiki ne don me sai a can da sun zama mai suke mata samun sunan takarda he ne takarda ganin ina na ka ban na amshi miliyan gona guda a wajen ka ko a ce dinar kaza a ko wakili na a gari da zai baka ana haka a can da ya baka takarda an ta mutum zai baka ni a nan kullum ka bani a nan amma wakili na na can sai da baka na yamma ka takarda za a wani yan wani canji akwai rigima kasa gaskiya suna buƙatar da gaskiya tsaya a yi bincike da kyau wani kuje kuma ci gamu da kyau abin take abin da kyau ne dabino ma dabino misali yanzu digila da cinnaka misali digila da wane ne dan alje shi ma ke irin wani dabinan dan ya saba wannan dama shi ne babu babu rigima kan shi rigima dukkan dabinan ka kurin ba a bani kilo da baka biyu kamar da baka ɗaya ne kurin ka kyauta mini kurin ba magana in baka in baka kamar naka mikalice ɗaya in baka na biyu wani dan ba magana kan shi duk magana da ya ce ta saudiya masu ta kudin saudiya ko ya ba da kudi a saudiya ba shi ana za na za magana sun take shigowa kina da ɗauka kan magana wakili ne shi ne ka ce kenan a can canji a idan a can sun ga maka canji kaza ne zai na kaza yake a shefa kaza ka suke ko ya ce ana ya kamsa a wajen wakilin shi to wannan misali sai ga wannan wannan wakilin sai kamar zama mutumin ne kuma wannan wakilin shi shi ne ke da da dama dama kurin da dama dama dama wannan kuma ake da maka wannan kuma ake da maka wannan kuma ake da maka abin ya kasa gani ai masu ji sun gane ba kai a kote kamar suka da yawa magana a kote masu jin karatun abu sun gane masu yi waje ko a su ji magana su magana ka kenan kamar yau ta magana ta wata geyi mai ji zai yi muhim ba shi ba mai ji wanda ke jin karatun ya ɗauki shi ba mene ne wuce ina baka fata amsa a kan mene baka amsa eh ba tambaye kenan abin ka yawa ta hira ta mu wannan an ƙarya tattauna gaba yanzu dai muna maganar babu muke cikin harba babu mai rikici gaskiya a kuma mai haɗarin gaskiya kullum dai mutum ya kauce ma iya iya baki iyawar shi ya kauce ma shiga cikin shubha kodin shi ne abin da ya lahiya bakin ya kai bakin iyawa ka mu abin da ya ƙaryanka larura ce wanda ya kamata kwanon akan larura ce laruri ne laruri ba laruri ba da iya ba wa an abin hurairah radiyallahu anhu yawa kin dai wannan abin da ya jero ce sawan bi sawan bi sawa'in sayan bi yadin ita fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf in wa'annan dangogi da aka hoje suka saba kenan azurwa da zinari alkama shayar wani abun yace fa bi'u kayfa shi'tum to sai da yanda kuke so dinari guda da dirham 110 in aka aji tiyar alkama da tiyar shayar 10 da biyar duk ɗaya ne dabino tiya goma da tiya biyar duk ɗaya ne amma a tarki shiri ya zama to hannu da hannu shi ne shirar ɗin an haka yin ma to zama to in babu magana an halitta a don banci a ƙari to amma sharɗi sai hannu da hannu to za samu jinkiri kenan akwai wanda ke ta magana kenan riba eh magana riba ta shigo kenan eh ta jinkiri ba eh ta shigo kenan ta ba ku ɗauki hannu da ba an muka ɗauka shi ne da gidan baban ya tsare ba wani da wani abin rigima sai ya ce kenan fabi'u kai fashitum idza kana yadan bi yadi ku sai da yanda kuke so amma in zaman to hannu da hannu ruwan musulmi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا abu da kiban labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a zahab bi zahab zinare da zinare wazanan bi wazan yadda ya auna maka garam kaza kai ma ba shi garam kaza ba auni da ma'amuni daidai misalin misalin daidai da daidai ita ma wal fidda ita ma azurwa bil fidda da azurwa wazanan bi wazanan ma'auni da ya baka haka zaka bashi kuma misalin kuma daidai da daidai kan wani ya yi wani faman zada wanda ya ƙara a kan na wani austa zada ko ya nemi shi a ƙara mashi wannan ƙarin riba ne wannan su ne madogara babba ta nau'in riba a kan wani abin da muka jero sai dai cewa yan uwa mun ji dai manganin magabata kuma da cewa kullum mutum bakin ƙoƙarin shi kai shiga cikin rigimar in ka iya ka huta ya yi maka nutsuwa da lahiya duk abu mai shuba mai rigima kaka shiga lahiya shi ne kullum magana kuma abin sama sun ƙara ƙarfin goyon ba ra'ayin jamhur suna kawo su masu ra'ayin jamhur cewa ai asalin maganar riba ana kaucewa zalunci da karamin ƙarfi to shi kuma a yanzu aka ce kenan duka babu ita a yanzu kenan a duniya yanzu kenan komai za a yi da ma kenan tunda babu zinare da azurwa kenan kowa ya zalunci da ke so a shi ne maganar suke samun ƙara madogara masu ganin kudin iya matsayin wancan na kuma abu na biyu maganar riba akwai matsala wanda wasu da mata wata jagwal wata gama abu yanzu misali na je na ciyo kuɗi da ruwa mun ɗauka akwai riba ko a kan sifa kuɗi na je banki na amso ɗan miliyon ni za a bani miliyon ɗaya ba jika ɗari ɗari tara yanzu he na samu kuɗi daga baya sai a ce kuɗi na gaba ɗaya riba ne haka wasu ke hukunta ba ka bane Allah ya magana da riba wata ƙulla wata ruma ba ke mana riba fa in tubtum falakum rusu amwalikum kenan uwa kudi bata ciki miliyan ɗaya na bada miliyan ɗaya da wannan ƙarin ko tuba aka yi misali yanzu ka bani miliyan ɗaya da jika ɗari sai aka tuba wani ne haram a ciki duka miliyan ɗaya suka zama haram jika ɗari ta sama ita Allah ke magana ita wannan sauran halaka ne bisa haramta ga mishi da kuma sakanin ta duka ya sa duka duka duka haramta gaba daya duka haramta kudin shi a'a abinda wannan ƙarin shi ne haram intere kin ana yi magana da magana intere na biyu shi wanda ya karbo akwai da ba cikin nashi akwai ƙari na wani shi da ƙafi nashi ko tuba aka yi shi za a mai doba fahimtu mutum falakun su amma lakum sai a ciko maka da maka shekara tara sai a ciko maka da zama miliyan ɗaya ba ta fi mana za a hasin da na su kuɗi wa cikin ya sama na ci da cikin irin wani amma laifin riba tsinuwa yana ciki ino kana ciki dan na wace da mai amsa da mai badawa duk daya hashe da ko annan ka shiga tsinuwa amma ai a cikin kudin ka kai babu riba ce tun Allah wannan riba ce wannan ɗan kan ne Allah yake haramta ko tuba aka yi ana ma aka tuba aka ji aka ji wa'azi wannan ɗan kan ne yake Allah haramta kuma Allah ya ce a maida maka a maida maka ɗan kan kai da aka ba miliyan ɗaya ba aka ba ka ita samu ka miliyan ɗaya an aka tuba ta cikin ka zaka ɗari kare ka kuma da sauran amma tsinuwa kana ciki don ka yi tarayya ka zama kwamfilis wajen kuɗi da ruwa gana magana ko? wani ƙarfin ya wuce da abubuwa wani daga nan kamata mu tsaya allah shaidu mu allah kiyaye mun kurin amma hankali kurin amma gaskiya abin iya da akwai abin mai gaskiya rigima kwarai ko rigima da yawa kurin mutum ya tsaya abin da babu shuba kan shi lahiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Christian,